بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina yi ku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kara wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a wadda take babbar rana cikin ranaku guda bakwai mafificiyar rana a kamar yadda manzana sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisi sannan wannan rana ta yi daidai da sha tara ga watan safa wata na biyu cikin watannin musulunci ko watan safa wato shekara ta 1446 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da wato daidai da 23 ga watan takwas wato a shekara ta 2024 don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan babban masallaci mai albarka na unguwa ta yantala a cikin kan na jandarmeri wato a wannan rana ta juma'a idan ba manta ba wannan kuma shi ne darasinmu na takwas a wannan jerin tafsiri a kuma shi ne darasinmu na shida a cikin suratul baka idan ba manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta hudu a wannan sura mai albarka suratul bakara yau allah ya da za mu tashi farkon aya ta biyar ne allah subhanahu wa ta'ala ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا كي بشارة قوأً لسكي إيمان وعملوا الصالحات سكي أيك نقري أن لهم جنات دتشيوا سنة الجنتية وأن الجنتية wato aljanna aljanna da yawa ke jan'i ne na aljanna shine aljannat ko kuma jannati kun gane ko kai musu bishara da wannan aljannatayya tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin waɗannan aljannar aljannoni din in ana cewa aljannoni eh ba jan'i na aljannu ba jan'i na aljanna kun gane ko tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a ƙarƙashin ta Allah ya ce kullama rizqu minha min sama a duk lokacin da aka ciyar da su wato daga 'ya'yan itace rizqan na wani arziki daga wurin Allah qalu sai su ce haza hadha allazi rizqna min qabl wannan irin shi ne aka ciyar da mu dazu dazu a gidan duniya ko kuma dazu a cikin aljanna kun gane ko kenan kafin wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ce wa utubihi mutashabiha an zo musu da shi ne suna yana kama da juna sai su ga a ganin ido yayi musu kama da juna nan ya'yan marmari ko ya'yan itace walahum fiha bugu da ƙari bayan waɗannan kayan marmari da shiga aljannar to walahum fiha azwajun mutahhara suna da mataye waɗanda suke tsarkaka ko ka ce suna da abokanan zama tsarkaka za mu zai magana a kan kalmar azwaji in gane ko suna da abokanan zama tsarkaka domin idan aka ce suna da mataye tsarkaka kan mata su ce to mu kuma fa ko ba haka bane ba domin kalmar zauji tana daukan mace tana daukan namiji kalma ce mai harshen da za mu gani bayani a kan Allah ya ce wa hum fiha khalidun kuma suna masu dawwama a cikin ta abin da ya fi komai daɗi ko ba haka ba a nan duniya in kana cikin jin daɗi kana cikin morewa sai ka tuna ma abin nan zai kare sai ka samu yadda mako to amma a cikin aljanna sai aka ce maka khalidi na fiha abada ko ba ka ba to shi yasa ana Allah ce wa hum fiha khalidun su suna masu dawwama a cikin a nan kafin mu shiga tafsiri akan ayar mun fassara ma'anoni kalmomi da teku sai mu koma baya me wace wani ayoyi ne suka kare kafin wannan aya idan ba mance ba ayoyi da suka kare sun yi bayani akan waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba da kuma ƙarshen makoman wanda ya kafirce ma Allah ko ba haka ba وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين طبعا طبعا آية بيان dangane da waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala suka yadda da littafin da aka aiko manzan Allah da shi da shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato sun yadda da alqur'ani sun ce manzan Allah qur'anin nan daga gurin sa yake Allah ya kalubalance su yace to idan kun fada haka kuma mutane ne ko ba haka ba shi balarabe ne ba quraishi kuma cikin kularaba ne quraishawa to ku yi kokari ku kawo irin wannan abin da kuka ce shi ya rubuta Allah ya ce ba za su iya kawowa ba za su iya kawowa ba a yanzu da ake zaune ake tare da su kuma nan gaba waɗanda ma za su zo har ranar alkiyama ta tashi ba za su iya zuwa da irin alkur'ani kun gane ko domin duk wani abu da kuke gani a yanzu kuna gani mai kyau ne ko mara kyau ne ko kuma mu ɗauka duk wani wanda kuke ganin mutumin kirki a wannan lokacin to a dasa an yi wanda ya fi shi ko ba haka ba haka nan duk mutumin banzan da za a yi a yanzu to akwai wanda aka yi a can da wanda ya fi zama na banza kenan tun da a yanzu ba za ku iya kirkira alkur'ani ku zo da naku ba to nan gaba ma min ba da aula kasawa ku za ta zamto mafi kasawa a nan gaba ko ba haka bane ba to yanzu ba nan nake so mu je ba kun ji aya waɗanda muka karanta a wancan satin sun bife da ayoyi na azaba ko ko ba haka ba uiddatil kafir ko fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddatil kafir ku ji tsoron wuta wacce aka tanade ta ko ba haka ba aka yi makamashinta da mutane da duwar wasu ko da duwatsu ko ba haka bane ba an tanade ta ne dan kafirai ko ba haka ba wanda suka ki imani da Allah to akwai abin da ake cewa muqabala tafsir bil muqabala Allah ya faɗa yan wuta ya faɗa wutar da za su shiga ko to yanzu kuma sai Allah ya dawo kan dan aljanna wannan shi ne ake cewa alaƙa tsakanin aya da aya kun gane ko haka alƙur'ani yake kamar yadda ibn ashur yake faɗa al'ada ce ta ubangiji ya tashi yana hada abin da yake tsoratarwa da kuma kawo abin da zai sa farin ciki da nutsuwa to haka idan Allah ya kawo labarin yan wuta sai ya kawo yan aljanna in Allah ya kawo labarin mutanen banza sai ya kawo mutanen kirki ko ba haka ba yanzu mun gama wancan sati da ya gabata na sama mun ji magana akan kafirai da makomarsu ko to yanzu sai kuma Allah ya ce wa bashirin ladina amanu in gane ko wa amilu salihat ku yi kayi bishara ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗanda suka yi imani kenan suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah suka yi imani da littafin nan naka alqur'ani mai girma da sauran littattafan da Allah ya saukar kun gani sabanin waɗancan ba su imani da da da littafin ba alqur'ani da girma bal ma suna cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya rubuta shi ko shi ya kirkire shi kun gane ko kenan ayoyin alqur'ani suna da alaka da junansu kun gane ko shine ake ce na ilmul munasabat wato ilimi da zaka gane tsakanin alakar aya da aya kan wani yazo ya ce an gama magana ɗan wuta ko kuma an ce an yi magana akan wanda suka karyata qur'ani kuma yanzu an zo an ce wa bashirul ladina amanu kaji alaka in an kawo ɗan wuta sai a kawo ɗan aljanna Allah ya samu daga cikin su ɗan aljanna to Allah ya ce kai bishara kalmar bishara a larabci tana zuwa da galiba tana zuwa da kai wato ma'ana mai kyau shine labari wanda zai faranta rai ngane ko shi yasa ba shi yake cewa albishir goro ko fari wato ko ja ko in ka ce albishirin ka ai albishirin naka ba ba la hausa larabci ne asali kun ji Allah ya ce wa bashir asalin kalmar shine al-mushara ko ba haka bane ba to kayi bashara dangane da waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kuma aiki na gari kun gane ko kenan sifan mu'minai ne kenan suwaye kamar zaka ce suwaye kenan mu'minai ayi bishara ga mu'minai sune dan wanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suke yin ayyuka na gari malam yace malam mai jalalai yace minal minal furudi wan nawafi na daga ayyuka wato na farilla na waji da kuma na filfili ngare ko duk ana bukatar mumini bayan ya aikata aikin farilla kuma ya aikata aiki nafila wadda za ta kara masa daraja da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba kakka dogara da kawai kayi aikin da Allah ya dora maka wanda ya zama wajibi ka ce tun da dai muna kiyaye sallolin nan guda biyar alhamdulillah a ba sai mun yi sadaka ba ka zama marowaci ba ka taimakawa makotanka ba ka taimakawa ƴan uwanka ba ka taimakawa waɗanda ya cancanta ka taimakawa wannan ba daidai ba ne ba ka ce tun da ka sauke abin da Allah ya dora maka na nauyi wanda ya zama wajibi in ba kai ba za a ma azaba cike a ana neman hadda na fitilu domin wannan nafilar tana sanya maka idan ka samu matsala da cikas a cikin abin da ya shafi farillarka sai Allah ya tsora maka ya ja wato ya cika maka da wannan nafila da kai in gane ko shine malamai suke cewa aljabaru zama a makaranta akwai malamin da yana ɗaukaka wato madoji guda uku ko wata ilmi suna da sauƙi ɗaya tana da wahala ko ba haka ba in yaga ka yi ƙoƙari a guda biyu sai waccan kuma ka ɗan samu matsala sai ya ki kada ka sai ya ce to duk ka wuce saboda ya ga ƙoƙarin ka a can to shine shi ma Allah subhanahu wata'ala wato waɗannan nafilu da ya sanya mana mu dinga yin su nafila ba sai a cikin sallah ake cewa nafila duk wani aiki wanda yake ba na wajibi ba sunansa nafila domin abinda nafila take nufi kari kenan ka sauke abin da Allah ya dora maka har da kari ma kana ƙara wasu abubuwa to waɗannan ƙarin da kake cikin salloli ko sadaka bayan ka ba da zakka ai akwai sadaka wacce ba zakka ba ko to kana yin ta ita ma kana taimakon iyayenka kana taimakawa iyalanka kana taimakawa na ƙarƙashinka wanda kake sama da shi a gurin aiki duka waɗannan abubuwa ne da Allah yake so gane ko duk abin da zai faranta ma wani rai zai zamto taimako ga ɗan uwanka Allah subhanahu wataala yana son sa to a same ka cikin wannan duk ya shiga cikin wa'amilu salihat wato ayyuka na gari kun gane ko domin imani kamar yadda malamai suke faɗa yana kunsa abubuwa guda uku kun gane ko ana buƙatar kudurce shi a zuci ana buƙatar furta shi a baka ana buƙatar a gan shi a aikace ba wai kawai ka ce kun yi imani ba ka shiru ka zama marowaci ka zama maƙetaci ka zama wanda baya so ma ɗan uwansa alkai ba a san haka a imanin ka abin da ya kudurce shi a zuciya a ganshi kuma kana aikata shi da gabanka kana furta shi da baka kun gane ko to bayan mutum ya yi imani wato a baka ya kudurce shi a zuci kuma a ganshi a aikace yana aikata shi yasa duk inda Allah zai ce amanu sai ku dace wa amilu salihat wal asr innal insana lafi kusri illa alladhina amanu وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات aiki sai an faɗi imani sai a ce kuma ayyuka na gari wannan ke nuna maka addinin musulunci addini ne na aiki da ƙuduri da baka kun gane ko a furta da baka abin da ake furtawa a ƙudurce shi a zuci sannan kuma a aikata shi da gaba to Allah ya ce a yi bishara ga muminan nan wanda suke wato imani da Allah da duk abin da Allah yake so a imani da shi kun gane ko domin kalmar imani akwai ta a dunkule akwai ta kuma a rarrabe kenan ijmalan wa tafsila kun gane ko a dunkule shine kai imani da duk abin da Allah subhanahu wataala ya ce imani da shi na daga shi kansa Allah subhanahu wataala idan mun dauki rukunan imani sannan imani da manzannin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annaba da Allah ya ambata da manzanni cikin alkur'ani guda 25 wanda duka tafsilan da ko ba haka ba sannan da imani da mala'ikun Allah an faɗi wasu kaɗan a cikin alkur'ani ko ba haka ba da sunna irin su mala'ika jibrilu an faɗe su ko ba haka ba azra'il mikala an faɗi ko ba aka ba cikin alkur'ani da sauransu ko waɗanda ba a faɗa ba Allah ce wai ma ya alamu junu da rabbika illa hu ko ba haka ba kenan wannan dole sai da ijmalin haka nan imani da littattafai guda nawa aka faɗa guda biyar ko ba haka ba cikin alkur'ani akwai alkur'ani mai girma ta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa akwai injila wanda aka saukarwa da annabi Isa alaihi salam akwai zabura wanda aka saukarwa da annabi Dawud ko akwai kuma at-taura wanda aka saukarwa da annabi Isa alaihi salam akwai sufi Ibrahim ko ba aka ba wa Musa kaga da kuma sauran littattafan da Allah bai gaya mana su ba su ma za ka imani da su kenan imani sai ka ɗauke shi a dunkule da kuma a rarrabe abinda Allah ya bayyana a kai imani da shi a karan kansa ka yadda da shi abinda Allah kuma bai bayyana shi ba ka kudurce ka yi imani da shi kun gane ko haka na imani da ranar lahira muna ta jin labarin ta ko akwai wanda ya gano ta eh to kaga za mu zo ta mun yi imani akwai ta kuma za mu je Allah ya sa mu je a sa'a to ita ma za a imani da ita akwai ta za kuma a tashi zuwa gare ta sannan imani da kaddara kaddara tana samun mutane ko ba haka ba in ma ba ka imani da ita ba za ka same ka gwara ka imani da ita kuma akwai mai kyau akwai mara kyau ko ba haka ba Allah ya sa mu imani mu ci zaraba a cikin imani da kaddara so wannan a takaice shine imani kun gane ko sannan imani da yadda da sunayen Allah da sifofin Allah wanda Allah ya bayyana da manzansa ya bayyana a cikin hadisai kun gane ko duk wani aiki da Allah aka ce yana yi ka yadda Allah yana yi kun gane ko za mu zo mai magana a nan gaba kan wata sifa daga cikin sifofin Allah idan an ce Allah yana da sifa kaza aikin ka ka ce ka yadda ba tare da ka ce ya yake ba ba tare da ka ce irin iri kaza ba ne ba kawai so ake ka ce ka yadda ka imani ka tabbatar wa da Allah wannan sifa ko kuma suna wanda Allah ya sa maka kansa ko manzon sai sa yamma kun gane ko wannan shine a takaice imani to Allah ya ce ayi bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki na gari bayan sun kudurta imani su a zuciyarsu kuma suka zo suna aiki na gari da gabansu to Allah ya ce anna lahum ga abinda za a musu bishara anna lahum jannati cewa lalle su suna da aljannatayya suna da aljanna aljanna masu tarin yawa wanda aljannan nan ta jiri ta tahtiha al-anhar ƙoromu suna gudana a ƙarƙashin su gane ko abinda ake nufi da aljanna kuma yadda malaman tafsiri suka shayi mana bayani shine sai su ce wato wani lambu ne ko lambuna tunda an ce jannat lambuna ne abinda ake ce ma lambu shine gurin da aka sa shukoki na kayan marmari su tuffa su lemu kenan lemu da abin da ya shafi abarba kankana ayaba da sauran kayan da dan adam yake so ya suke gyara masa jiki kun gane ko abubuwan da dan adam yake so to aka kewaye wannan gurin da kowa yake so ya shiga ya je ya huta dan birni ma in abu ya ishe shi sai ya ce a tafi can a je a ɗan kewaya a yaga shukoki koraye ya ga kamar wani sai ka ga hankalinsa ya kwanta ɗabi'a ɗan adam mata nuna idan ka shiga irin guraren nan yana ɗauke ma kewa to wannan duk na duniya ne muka sani ko ba haka ba to na aljanna na musamman kun gane ko domin akwai wasu abubuwa ninkin ba ninki da akwai na a cikin na aljanna wanda babu su a duniya domin mu iya nan iyakanin mu ga 'ya'yan marmari mu ga su ayaba da lemu da ɗata da sauran duk abin da ɗan adam yake su amma a na lahira a ya sha bambam kamar yadda ga bambancin sama da ƙasa ko fiye da haka haka abin da yake domin Allah subhanahu wata'ala ya ce na farko dai ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin wani domin a ce maka ƙorama korama shi ne wajen da ruwa yake bi yana gare-gare yana tafiya shi ma kallonsa kawai abu ne mai daɗi to a wannan aljantayya akwai irin wayannan hanyoyi na ruwa masu kyau kun gane ko kenan ba busasshiyar gona ba ce ba gona ce wacce take matashiyar gona wacce in ka shiga za ka nishaɗantu a cikin ta kun gane ko Allah ya ce to wannan koramu suna gudana a ƙarƙashin ita wannan gona na daga cikin abin da ke faranta rai a wannan gona ko kuma wannan aljanna kullama rizqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl a duk lokacin da aka kawo mai yan aljanna kayan marmari kayan itace ko wani abinci na cikin aljanna suka ci sai suke ɗazuma irin wannan ne ba aka kawo mana kun gane ko misali abincin gidan aljanna kamar yadda mu a nan akwai tuwon masara ko akwai tuwon dawa akwai tuwon haki ko ba akwai tuwon nama ka taɓa wani tuwon nama to a ce nama akwai tuwon naman tsuntsaye akwai tuwon naman rago akwai tuwon naman raƙuni akwai tuwon naman ɗawisu ko kuma barewa kun gane ko to misalin irin wannan amma a nau'i na ido shi dan aljanna duka kallo ɗaya yake musu sai a yau shi iri ɗaya a yanzu ba ka haɗa tuwon masara da tuwon dawa ba ko kalar daban ne ko ba haka bane ba to tuwon masara ai a nan fari yake ganin shi ko tuwon abin nan dawa ko hatsi baki ne ko ba haka ba to a gida aljanna duk fari za ka gauci yadda za a ga tuwon doya wannan da ake cewa safara ko ba haka bane ba za a ganshi fari ko tuwon masara fari tuwon hatsi baki to a cikin aljanna dukkan abincin gidan aljanna fari za a gani za a ganshi misali fari fari idan aka kawo yan aljanna sai su ce ai zama an kawo wannan amma suna ci suka bi wa utubihi mutashabi a a wajen ido kallon ida ne iri daya amma a dandanan ba iri daya ne kun gane ko a kallon ida ne ta iri daya amma daga sun dandana sai su gane cewa wa utubihi mutashabi a an zo musu da shi ne iri kamar sun yi kama da juna ba wuce ce kama da wani ba ta wani a ida ne suke iri daya amma a wajen dandanan ba iri daya ba ne kun gane ko shi yasa Allah yake kulla ma rizqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizqna min qabl a wasu malaman suka ce hadha alladhi rizqna min qabl wannan shine aka ciyar da mu da shi kafin yanzu ko kuma dazu suka ce dazun nan suna kamar kallon irin tuwon masaran nan na duniya wanda ya sha iska ya sha kura a daga sun dan da su ce a wa utubi mutashari ai wannan na na musamman ne wannan na daban ne ko ba haka bane haza min indillahi mubasharatan wannan daga gurin Allah ne kun gane ko bai shiga cikin bai samu wannan iska ba mara kyau ta duniya a a wannan na musamman ne daga sun ci sai su ji ya sha bamba haka nan ayabar duniya ai kun ga wata ma ana samu tana da tsutsa ko ba haka bane ba banana tana zuwa da tsutsa ko ba haka ba amma a lahira ta lahira ba ta sa ba ta da tsutsa kuma in an ci ba a kashi kun gane ko duk wani abinci na aljanna shi aljanna ba a shiga man lafiya an dauke ma wannan larura ko ba haka bane ba amma duk kulawa abincin da za na duniya da za a yi mai ko da karshen shugaban kasar duniya ne duk yadda za a kiyaye lafiyarsa likitoci su duba nan ce ba gishiri daidai magi daidai in ya ci yana bukata ya je ya zagaya ko baya bukata amma aljanna ba haka abu ne aljanna dan aljanna da ka ya ci ya koshi a duniya idan ka ji daɗi ka ci daɗi ba kana yin ɗan gumi ba kana zuba eh ko ba a yin zuba wata wani zuban ba na wahala ba ne na daɗi ne ko haka ba ne ba to wannan zuban da ake yi a duniya na daɗi to aljanna idan aka ci aka koshi aka yi naki aka yi hani'an to wannan ɗan gumin shi ne a matsayin ya fi da lalura ba sai ka tafi dus ba to ba haka ba to wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwa da ke cikin aljanna duk da ba mu kare aljannan nan tana da tsada ni kokarin yi aiki mu same ta Allah ya sa mu da gaci Allah ya ce wa qutuli mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wato bugu da kari bayan waɗannan kayan marmari abun da dan adam ransa yake so kun san dai dan adam yana son ya sha ruwa mai kyau ko ba haka ba yana son ya sha abu mai zaki mai kyau ko ba haka ba zuma da sauransu ko ba haka ba da wani ji da wani gas ko ba haka ba yana so ya dan dan abu mai daɗi daɗi ko to duka a cikin aljanna akwai su nau'i mai daɗi wanda suke tsarkaka ba sa sa wato ba a cewa sun yi yawa sun kawo wata illa kun gane ko to bayan wannan bugu da kari Allah ya ce walau fiha azwan ba a cikin aljanna suna da abokanan zama tsarkaka kalmar zauj a larabci na alkur'ani mai girma haka yake zuwa baya zuwa da ma'ana baya zuwa da kalmar zauja da ta'u amma malamanmu na gida na zaure da malamai da suka rubuce rubuce a kan rabon gado suka ce dole a sa ta'u in an zo ana so a nuna mace ya aka ce zauji aka ce zauji wa zauji wani ba zai gane ko mata zauji nan miji ya mutu ne ko mace ta mutu amma aka ce mata zauja to an san mace ce sai a sa ta unda a gani amma a larabci na alkur'ani ingantaccen larabci idan aka ce zauj yana daukan mace yana daukan kuma namiji shi yasa a nan in ka zo tafsiri sai ka ce walau fiha azwajun mubahara suna da abokanan zama waɗanda suke tsarkaka malaman tafsiri sun yi kokari wajen bayyana da ake nufi da mubahara tsarkaka kun gane ko idan muka ɗauki ɓangaren mata ne mu fara da kan mu maza ka ce na yi son kai kun gane ko suna da mataye tsarkaka mataye tsarkaka a nan shi ne mataye waɗanda kamar nan yadda mai jalali da ce minal haidi wa kulli qabl ba sa jinin haila matan aljanna ba sa jinin bi sannan ba su da datti ba sa wari ba sa kazamta ba sa fata ma da rai ba sa rikicin kudin cefa ne ko ba haka bane ba duka irin waɗannan abubuwan ba sa yi kenan mutane ne wato Allah ya tanadar wa ɗan aljanna ba abin da suke masa sai magana mai daɗi wacce za su faranta masa kun gane ko ba sa faɗa ma magana da za ta fata ma rai matan aljanna to shi ne wato mubahara kamar yadda ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda ake kira da abul aliya shi ma ya kawo wannan yake cewa abin da ake nufi kenan azwajin mubahara mata da ba sa kazanta ba sa duk wani abin da dan adam zai ji ya kyamaci mace waɗannan matan ba su da shi to haka nan kuma mata idan kun shiga aljanna walahum fiha azwajun mubahara kuna da abokanan zama tsarka gane ko tsarkaka wanda ba sa rikici da ku ba sa gaya muku magana mara daɗi ba sa wato ata muku da rai ba sa tawaye kudin ce ba ranar duniya mutum yana ba ta miki rai da sauransu da duk wani abin da mace ba ta so dangane da miji ba sa wannan mazajen wannan abokanan zaman na cikin aljanna da za a tanadar wa mata ba su da shi kun gane ko sannan kakki tunanin da wato mace a cikin aljanna ko da an ce mijinta yana da wasu mata idan matan mutum wato ta yi imani kuma mijinta ya imani za su haɗa aljanna kuma an ce kuma maza suna da mataye hurin ini suna da da ga kuma ke ga hurin ini kuma ya za a da kishi ba aljanna babu kishi ki kwantar da hankali Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin duk wani datti wani bacin rai da wani abu da zai ma dame ka a zuciya babu shi a aljanna daga an shiga aljanna babu damuwa duk abin da zai saka damuwa babu shi kenan rayuwa ce mai daɗi a cikin aljanna babu bacin rai babu wato wani abu da zai damu wani kun gane ko shine azwajul mutahhara wa hum fiha khalidun abin da yafi komai daɗi kuma bayan an lissafa maka ababen da zaka ji daɗi ka more a cikin aljanna sai kuma aka ce wa hum fiha khalidun su masu dawwama ne a ciki kun gane ko ba fita ba mutuwa ba fita a cikin aljanna dan aljanna mazaje za a dawo da su yan shekara 35 kai ba kai kankanta ba ba ka tsufa ba kana matashin ka farkon matashi ke cikakke shekara 35 haka nan tsofaffi kuma mata za a dawo da su kan mata daidai wanda cikar mace ke to kaga wannan yana da daɗi a cikin aljanna to abinda kuma ya fi komai a cikin aljanna shine yan aljannar za ta ga Allah subhanahu ganin Allah ya fi komai daɗi bayan an shiga aljanna za a ga Allah subhanahu wa Allah ya sa mu daga ciki to wannan shine a takaice wato abinda yake kunshe daga cikin abinda wanda ya yi imani da Allah zai samu idan ya je gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi a aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la yastahi an yadhliba masala lalle Allah baya jin kunya ya buga misali ma da'ulatan wato da sauro ko kuma kama fauqaha ko abin da ya sama da sauro ko ya kasa da shi amma ladina amanu amma idan Allah ya bada wannan misali ya buga misali da sauro ko abin da bai kai sauro ba kun gane ko ko abin da yake sama da sauro to mutane suna kasuwa gida biyu imma muminai ko kafirai to fa amman ladina amanu amma kaga wanda suka yi imani dangane da wannan misali da Allah ya buga fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sai su san da wannan misali da Allah ya buga annahu al-haqqu min rabbihim wato gaskiya ce daga gurin ubangiji wa amman ladina kafaru amma kafirai wanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala fa yaquluna ma za Allah me Allah yake nufi da wannan misalin da ya buga kenan ma za arada Allah bi hada masal me Allah yake nufi da wannan buga misali Allah sai mai musu da martani ya ce dullu bihi kathira yana batarwa da shi wannan misalin da yawa daga cikin mutane wa yahdi bihi kathira sannan kuma yana shiryawa da yawa daga cikin mutane da wannan misali da ya buga amma Allah ya ce wa ma yudullu bihi ba kowa ke bacewa da wannan misali da na buga ba illa fasikin sai fasikai wato waɗanda suka fice daga yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yi. wannan shi ne a takaice wato ma'anar ɗaiɗaikun kalmomi na wannan aya mai tambaya zai iya tambaya ce ya ana cikin magana akan kafirai da makomarsu da kuma muminai da makomarsu sai kuma a da'a ce inna allaha la yasfa'i an yadri da masalan ma ba'udatan da mafauka sai ga kamar ya aya take da ayoyin da suke wato kafinta menene alaka ayan nan da ayoyin da suka gabata to sai ka kashe kunnanka da kyau ka gane alaƙa tsakanin wannan aya da ayoyin da suka gabata idan ba kuma ce ba ayoyi da muka karanta a wancan sati da ya gabata kafirai suna suka ga alƙur'ani ko ba haka bane ba suna suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake a fili annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bayyana shi ko ba haka bane ba alkur'ani ya yi bayanin sabon ma sauran littattafai da aka turo sun yi bayanin zuwa manzo a masallaci ko ba haka ba alkur'ani ga shi ya zo muna karanta shi iri da iri ko lafazan muna karanta shi da lafazi sai aka yi suka gare shi ko ba haka bane ba Allah ya mai da martani ya ƙalubalanci wanda ya suka ga wannan alkur'ani kun ga ai an kashe su da ruwan wuta ko da wujja ba su da dalili to ka san mugu ko da yaushe in ka rufa nan sai kullu maka ta can to yanzu an rufe su da ruwan hujja ba su da dalili ba za su iya sukan lafza na alkur'ani ba dan sai suka koma sukan ma'anonin alkur'ani sai suka fara suka ma'anoni kun sa akwai bambanci da lafazi da ma'ana ko lafazi shine ayar a soke ta a ce wannan ayar annabi ne ya rubuta ta ga ta nan ba daga gurin Allah yake ba yanzu suka ga wannan babu da domin an ce su zo da irin sa in dai sun ce annabi ne ya rubuta su ma su rubuto irin shi sun kasa to yanzu sai suka koma suka ma'ana suka na ma'ana shine abin da ko ba rubuce ta ba ma'anarsa yanzu ma'ana alkurani suka soka domin Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayoyi daban-daban kafin wato shi wannan suka na farko Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya a cikin alkur'ani wato cikin suratul ankabut ya yi magana akan Allah ya buga misali da ankabut shi ne gizo-gizo san gizo-gizo ko wanda yake zuwa ya gida ya yi ɗan gida wanda bai da karfi din na dauda kun gane ko a cikin masallaci kuna ganin shi kun gane ko Allah ya buga misali da shi sannan Allah ya buga misali wato da udan zuma kun gane ko dukkanin wa'annan abubuwa Allah ya buga misali da su kuma halitta ne na Allah kun gane ko na farko Allah ya buga misali da shi kudan zuma ya ce wa in yasribu azribaba shay'a ko ba haka ba cikin suratul ankabut ko ba haka ba a cikin suratul wata sura ce wa in yasribu wa in yasribu naman ta ayat da kuma cikin suratul ankabut da Allah subhanahu wataala ya ce kamar talil ankabut takabar baita kun gane ko cikin suratul ankabut can an buga misali da kudan zuma kun gane ko ka tuna sura suratul hajj ko afwan eh cikin suratul hajj anan kuma cikin suratul ankabut an buga misali da gidan gizo da kudan zuma da gizo gizo da nan kuma cikin suratul baqara Allah ya ce inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fuqa kun ga abubuwa guda uku ya kuke kallon sauro a cikin halitta Allah abu ne wanda yake karami ko ba haka ba ya kuke kallon gizo gizo a cikin halitta Allah abu ne wanda yake ba wani abu ba kaskantacce ko ba haka ba amma mu a gurin mummune abu ne mai girma ta halitta Allah ba abin raina ba ce sannan ya kuke ganin kudan zuma eh a gurin halitta Allah ai za a gani ba wani abu ne wanda yake babba to sai suka fara suka a cikin wannan danne Allah wai suna ganin Allah ai matsayin Allah ya wuce ya fi karfin ya dinga buga misali da gizo-gizo da sauro da menene kudan zuma sai suka suka cikin ma'ana alkur'ani shi ne allah ya mai musu da martani wannan aikin yahuda ne da sauran kafin da suka yi wannan suka cewa allah subhanahu wa ta'ala ai ba ba matsayinsa ba ne dinga buga misali da sauro da gizo-gizo da kudan zuma sai Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan kama ko kun gane ko sai aka mai musu da raddi da cewa Allah baya jin kunya ya buga misali dan a gane kun gane ko da koma menene wannan abin zai kasance yana da girma ko kuma ya kasance shine yafi komai zama ma mar abde da girma Allah zai buga misali ne dan al'umma wato bayan su fahimce abin da yake nufi da addinin kun gane ko sannan a nan kafin mu je matsala ta gaba kunya cikin addini ana son ta bal ma tana daga cikin sifofi wanda suke nuna imani na mutum kun gane ko tana cikin abin da ke nuna mutum yana da imani domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi shatrul iman wani yanki ne na imani wal haya'u shatrul iman wani yanki ne na imani kun gane ko to ana an siffanta Allah subhanahu wataala da cewa la yastahi an yadriba a kakka tsaya iyanan ka ce inna Allah la yastahi kuskure ne a la yastahi shi yasa wajen fassara ma kun ga sai da nake la yastahi an yadriba masala an yadriba masala wato baya jin kunya ya buga misali da koma ne ma a cikin sifofi na ubangiji subhanahu wataala ba za ka kawo ka ci akwai kunya gani shi yasa ma Allah yake ɓoye wasu abubuwa daga cikin kalmomi masu nauyi cikin Qur'ani za ga ana maganar jima'i ba za ka ji Allah kai tsaye ya ce ya faɗi kalmar jima'i sai dai ce aula muslimun nisa ko wanda suka shafi matansu shafan mata a nan jima'i ake ne ko ka ji an ce fahisha fahisha a nan zina ko ba haka ba duka ana ɓoyewa a cikin addini akwai kunya akwai ba a gatse gatse ko da yaushe sai dai kaga mutum baya gane ba ko da a gane da kyau sai ka dan saka ko so ɗaya ne ka wuce kun gane ko yawwa to akwai kunya a cikin bayani na ubangiji subhanahu wa shi yasa wata rana ummu sulay mahaifiyar anas dan malik ta zo ta sami annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin akwai na na aisha an bambance gawa da ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zanne to ummu sulaima ta ce mai san addini mai san ta koyi addini kun san ko mace in tana da kunya ba wasu abubuwan ba ta iya ta tambaya ko ba haka bane ba ba ma mace ba namijin ma wani zubin yana cutar da kansa ta fuskar tambaya sai ya ki tambaya akan abin da yake na addini to amma addinin musulunci bai yarda da wannan ba a nan kunya ba a ba ta da amfani ke kunya kamar da likita da malami in baka fito musu da abin da ke damu ka ba ba su iya su ba ka magani yanzu kana da matsala a cikin al'aurarka kace kuma ba ka so a sani likita ya sani sai dai ka mutu da awarka ko ba haka bane ba shi yasa ake yin likitoci za ga ai masu amana ne za a ga likita ba zai zo yana baka labarin cutar wani ba Allah ba kowa suna da amana ana koyar da su amana da rike sirrin mutane ko ba haka bane karka ji nauyin kana da wata cuta ka je a likita kun gane ko sai ya baka magani irin wanda zai baka Allah ya baka lafiya haka nan malami idan ka koye masa abubuwan da ke damun ka na addini wanda shi ya fi matsala fiye da wancan na likita domin wannan idan ka kifa tambaya kuma abin yana damun ka ka mutu ka je gaban Allah ba wasu ka ce Allah kunya ce ta hana a wannan kunya ba shi yasa za ku ga ita ummu sulai da ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dan ta yi garan bawo ta wato ta hana abin da za a ce ta yi rashin kunya sai ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yastahi an haq Allah baya jin kunyar gaskiya mun ga ko shin mace idan ta yi bacci ta yi mafarki ta ga ruwa za ta yi wanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa ya ce idan ta yi mafarki ta ga ruwa ya fita daga cikin ta kenan ta yi mafarki ana saduwa da ita kamar yadda gauraye suke yin mafarki suna ana suna su tashi da janaba to haka mata ma ana samu ko ba goro ba barin ta kaita kun gane ko za ka iya ka kwanta ka yi mafarki kana jima'i in ka tashi ruwa ya fito to za ka yi wanka amma idan ruwa bai fita ba babu wanka to haka hukuncin yadda yake akan maza yana samun mata ta tambaya mu za Allah ya ce idan ta ga ruwa sai ta yi kaga a lokacin nana Aisha take da ita da ɗaya ƴan uwata ta take suke ce mata kai dai kin ba da mata kin yi tambaya har annabi yake cewa a inna Allah la yasahiya tambaya da kai daidai ya kamata ta tambaya ta kauda wato jahilci gare ta yanzu da ba ta wannan tambaya ba mata da sai su ta bana ko ba haka bane ba ita sallah cikin a najasa haka nan za mu gane cewa kunya addini matsala ne kai kunya addini ka bar abu in ba za ka iya tambayan malami ba kai da shi saboda wani dalili ka sa wani ya tambayi ma ba na yin haka ba wani sai ya lanka ya tambaya ce malam wani ya ce in tambayin masa eh ka yi hakan ya fi ka zauna da wato rashin sanin ka haka aka samu sai na aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda sirikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan uwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren karsa fatima yana da tambaya wacce take da nauyi sirki ya tambaye sirkinsa kun gane ko domin ya bada labari ce kuntu rajulun kuntu rajulan mazza'an na kasance da can mutum ne mai yawan mazi mai yawan fitar da mazi mazi shine wani ruwa da yake fita daga al'auran namiji ko mace ya sa mata ma suna yi sakamakon wata ɗan sha'awa ko mula'aba ta ma'aurata mula'aba shine wasanni kafin a yi mu'amala ta aure to wannan wasa da mace ko tunanin jima'i ko kallon mata da sauran tunanin sha'awaci sha'awaci shi ke kawo mazi ya bata wa mutum wando kun gane ko ko sitira sai al'alim dan abi talib yana da wannan matsala yana yawan yin sa sai ce sai na ji kunya a tambayi manzan Allah ta'amartu miqdad bin aswad sai na umarci miqdad miqdad bin aswad na umarci wani ina jin kunya a tambayi mala abubakar sai in tambayi ce ala ma tambayan mana da Allah lamarin ya yake kun gane ko ya halatta sai ka wakilta a tambaya sai ya umarci wannan sa ɗaya daga cikin sahabbai ya tambaya akan ya yi lamarin maziyin nan ya faru me ya kamata Nabi sallallahu alaihi wasallama ya bada amsa yace idan mutum ya fitan masa ya wanke azzakarin shi gaba kida sannan ya yi alwala kenan a nan aka gane cewa maziyi yana warware alwala yana sa dole a wanke shi na jasa gane ko malaman fito suka ce hatta unta yayi hatta ayyan maraina a wanki gaba daya da zakarin gaba kida idan ya samu to kaga wannan idan an yi kunya ba za a san hukuncin abin ba to kunya shi yasa malamai suke cewa mimani la ya ta'allama mimun mimun guda ne kun san mimani munjaye maka yace za gane masu munjaye ni ba sa ilimi al-mustahi wal mustakbar ko ba ta ba da mai jin kunya da mai girman kai ba sa iri wani shi gane ke ya karni ya tambaya ka zauna da jahilci ka ka mutu da shi wani kuma kunya a duka wannan kunya ana son ta abu ne mai kyau a addinin musulunci amma banda a gurin neman lafiya da kuma gurin nisanin addini Allah ya samu dace to anan wato Allah inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fuqaha Allah baya jin wato kunya ya buga misali dan a gane amma misalin nan idan Allah ya buga shi masu imani yake amfana gane ko kafirai baya amfana su shi yasa Allah ya ce ma ba'udatan fama fuqaha kai da kake raina sauro ko in ce shi da yake raina sauro a matsayinsa na wanda bai imani da Allah sauran nan zai iya halitta zai iya halitta fuffuke na sauro Allah ta yi la yamlikuna min qatmir qatmir ma kun san qatmir wani dan zare a tsakanin dabino in ka buɗe dabino kwallon sa cikin sa ga wani dan zare a tsakanin wani dan kofa mai tsantsayi to irin sa koda shi dan adam ba zai iya halitta kaga sauro ba abin raina ba sauran nan kuma da shi aka halaka wani wani wani bijirarren ba da aka yi malaman tafsirin suna ce mai labaru ko ba haka bane ba to sauro ana iya kawo shi zama jarraba ya zama bala'i ko mu yanzu ba an jarrabe mu da sauro ba ko bai jarrabe mu ba eh in ya cije ka ya ka kwanta sai an sha magani ai ko ba haka bane ba to aka ga sauro ba abin raina ba ne tun daga sha da wani bala'i da yake dauke da dauke da shi kenan sauron nan ta hanyar sa Allah ya kama wata jarrabawa idan ya jarrabe ka da cizon sauro kai rashin lafiya me Allah yake maka a kan kare maka zunubai mana duk mumini in yi rashin lafiya Allah ya ɗaukaka darajar sani mun gane ko inda bai fita layi ba eh bai yi maganganun banza ba ya ɗauki jaraba a ce ta Allah Allah ya yi masa ya kawo masa sauki an rage masa zunubin sannan idan muka ɗauki wannan a takaice nake kawo muku in muka ɗauki kudan zuma kudan zuma ba amfanuwa da shi kashin sama ake sha arewa kashi yake yi a sha kuma a sha magani a waraka ko ba haka bane ba wannan kuma abin raina ba abin raina ba sannan mu dauki an kabut gizo gizo yanzu turawa inda za ka gane gajiyawa kafirai yanzu duk duniya da ya ke takama ba da yanar gizon bane da ita ce an shekara 1440 da wani abu da sauka alkur'ani ba su gano mahimmancin gizo-gizon da Allah ya ambata cikin Qur'ani ba ga shi yanzu an ga internet internet internet da ke kodin ko ba haka bane ba shi ne dai gizo-gizon al'anku yanar gizon ke ga shi fasaha ta kan ana amfani da shi yana daga cikin manya-manya cikin technology ka gani gizo-gizo ke ba abu ne na wani to kaga dukkanin abin da ka gani Allah ya yi akwai hikima abin da ake so da muni imani da karba ya gane hikima bai gane ba ya imani da ita in gane ko ya gane hikima bai gane ba ya imani saboda gani daga gurin Allah ya shi yasa Allah dan ya bi mu ne sai ce fa ammal ladina amanu amma wanda suka yi imani ko fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim suna sanin cewa wannan abun gaskiya ne daga gurin ubangiji wannan misalin da Allah ya buga misali ne na gaskiya kuma Allah ya yi shi ne dan a gane yana da amfani wannan shine aqida ta mu'minai kun gane ko daga abu ya zo daga gurin Allah amanna su ce ba sa tsaya su ce menene hikima me ba hikima ba kun gane ko imani na gaske daga abu ya zo daga gurin Allah ko manzansa sami'na wa aqana shi yasa aka sa ma abubakar siddiq da as-siddiq baya tsayawa ya bincike cewa ya ake manzan Allah ya faɗi magana da kai yaji sai ce ya gaskiya ne gaskiya ne mun gane ko to haka ake son mumini da kai ya ga abu ko ya ji abu daga gurin Allah ya karbe shi hannu bibi ya imani da shi ba sai ya tsaya yana duba me hikima haka ba Allah ya ce wa an ballazi na kafaru amma waɗanda su kafirce ma Allah fa yakunu na ma za a rabu sai suke me Allah yake nufi da wannan ma za din nan ba ta neman sani bace ba ba tambaya bace ta istifham ta neman sani a istifham ne inkari istifham ne na na inkari na wato musu da yake nufi da wannan da zai kawo wannan kun gane ko ta ta'annut ne inkari ne wai suna son su nuna Allah bai kamata da Allah ya buga misali da irin wannan misali kaga wannan alamu ne na kafirci shine Allah ya ce to sai su ce ma za a rabu Allah bi hada makal da wannan misali ne Allah ya ke sai Allah ya mai musu da martani ya ce dullu bi katira da wannan misali yake batar da yawa daga cikin mutane wa ya bi katira kuma da wannan misali ne da yawa yake shiryar da mutane waɗanda suka imani suka yarda da wannan shirya ta ubangiji to kun ga idan muka ɗauki waɗannan ayar wannan ayar za mu gane cewa duk al'amari na ubangiji idan ya zo muni abinda ake so ya karɓe shi ba tare da ya tsaya yana neman bincikawa a ita aya ba a cewa a duba isnadinta sahiha ce ko da ifa ce duk ayan qur'ani bal ma mutawatirai ne daga aya ta zo ta alqur'ani ita tawatir karshen inganci ke a cikin saumin Allah ya yi alƙawarin alqur'ani zai kare shi lafazan wa ma'ana lafazin alqur'ani da ma'ana a hadisi ne in ka ji su sai kai kokari ka binciki malaman da kai da su su duba ma ya inganta ko bai inganta gane ko amma ayoyin Allah daga sun sauka ka ji turan da ka fara jin aya an karanto ma an fassara maka to kada ka miƙa imani kakkaɗa cewa to ai ina ganin ina ganin wannan ina ganin shi ne yake kai mutane ga halaka a faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce magana kuma ka tsaya kana cewa kai kana gani mai kake gani sai da kana ganin halaka ke daga ka fara ganin ana cewa ina gani to an ga an tafi ganin halaka kenan Allah ya tsare Allah ya ce wa ma yudullu bihi illa al-fasiqin ba kowa ke bacewa da wannan misali da Allah yake bugawa ba sai fasikai wato fasikai anan idan muka dauki wato al-fusqu al-akbar sai mu ce kafirci kenan babu wanda yake kafircewa da wannan misali da Allah yake bugawa sai kafirai domin an kira ka babban fasikanci shine kafirci idan kuma muka lura idan ba abun da yake kafirtawa mana sai mu ce fasikai wanda suka wato bijirewa da'a ga Allah subhanahu wa amma wannan ayar tana magana ne akan kafir in gane ko to in ma baka gane ba dan Allah ya fito maka su wane ne fasikan kamar kai tambaya sai Allah ya ce su waye Allah rahma karantu mu الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون نعم الله سبحانه وتعالى يتي الذين ينقضون سوره وعند سكي وروري عهد الله القول الله من بعد ميثاقه بايع ان قلا شي gane ko wa yaqrauna ma amara Allah kuma suke yanke wa daga abin da Allah ya umarce su da shi yayin wa yaqrauna ma amara Allah bihi suke wato yankewa daga abin da Allah ya umarce su da shi an yi sala shi ne sadarwa wasu malamai suka ce sadar da zumunci wasu malamai suka ce imani suke yanke wato wato yankewa da shi imani wa yufsiduna fil ard kuma suke yin barna a cikin ƙasa Allah ya ce ulaika humul khasirun wa'annan sune hasararru to wannan aya tana da bayanai bari mu gani za mu taba daga ciki idan Allah ya sa ya kare to babu damuwa idan bai kare ba sati mai zuwa insha Allah muka zo sai mu ci gaba akan anan da Allah ya ce alladina alladina yanquduna ma amara Allah ko alladina yanquduna ahada Allah kenan sifa ce ta wa'annan da Allah yake cewa wa ma yudullu bihi illa al kamar ka ce Allah waye fasikai waye waɗanda suka bud suka gudu daga yi maka da'a suka bujire suka fice daga yi maka da'a sai Allah ya ce su ne yana alladina ismul mansub kun gane ko wanda yake nuna sifa ta abin da ya gabata kun gane ko ai allazina yanquduna ahdahu sune waɗanda suke warware alƙawarin su tsakanin su Allah ya yi alƙawari da dukkanin tun muna cikin tsatso tun kafin a halice mu ma Allah ya ɗau alƙawari ga idan mun zo za mu bi shi za mu imani da shi za mu wato yi masa biyayya ba za mu kafirce masa ba shi ne sirrin hadisin nan na manzo Allah da yake cewa kullu mawludun yuladu ala al-fitra dukkan wanda ake haifa abin haihuwa ana haifarsa ne akan fitra akan tsarin da Allah yake so ya kasance a ciki yanzu yaro da za ka wannan yaro ɗan ƙarami wanda bai san komai yanzu ka sa shi a ɗaki kan ka haɗa shi da kowa ba wanda yake cakuɗuwa da shi ya tashi Allah zai barka shi kadai kuma ba zai shi ba ba zai fita daga umarnin Allah amma me yake wa mutum tasiri mutanen da yake cakuɗuwa da su in gane ko shi yasa manzala ya ce sai dai iyayensa su mai da shi ba yahudi ko ba nasare ko ba maduse in gane ko kenan mutanen da kake tasiri kake takuwa da su su suke ma tasiri ko ka zama mutumin kirki ko ka zama na banza in gane ko to su ne Allah ya ce wanda suke warware alkawari tsakaninsu da Allah in gane ko malam da jalali ne ce ai ma ahadahu ilayhi في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم سكي وروري القرآن سكانس دا حلا دا أكيد سوء أتسل التفنس دا أكا سوكر أنت منزوينا ننجا سفا شنانزي زو شيرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عم فإيش ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل في إنجيل Allah ya sifata siffar manzon Allah da sahabbansa a cikin attaura da injila amma ne sun yi imani da suka zo suka fadda manzon Allah sai hasara ta kama su suka kiyarda su imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yan kuduna ma amara Allah saboda sannan kuma muka ɗauki wancan bayanin da na kawo shi ma suna kawo shi tun can ɗan adam ya ai Allah ya ɗauki alƙawari tsakanin su amma mun ɗauki wannan duka dai baya saba musu idan suka saba alƙawari ta hanyar kafirce ma Allah subhanahu wataala min ba da isa'i bayan sun kulla alƙawarin su tsakanin su da Allah Allah ya ɗauki alƙawari da su sun shi ma Allah ya ce in kun yi imani kun mun biyayya ba kun shirka ba zan saku aljanna sai suka zo suka warware suka kafirce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko Allah ya ce wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suke warware abinda Allah ya umarce su da shi su sadar da shi menene Allah ya umarce su da su su sadar da shi mala ya ce min al-imani bin nabi na daga imani da wannan annabi na annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya umarci su sadar da imanin su da shi in ya bayyana kun gane ko wa yaqauna ma wallahu bi ayyusan wasu malaman suka ce wato kuma ko yace mai jalala ne ce warrahim da kuma sadar da zumunci ina wa yaqauna ma amara Allah bi ayyusan wasu malaman suka ce ai suna yanke abinda Allah ya ce a sadar me Allah ya ce a sadar zumunta wannan nukuta ce mai girma kuma ina ganin lokaci yayi ya kamata mu yi bayani a kanta da kyau domin da yawa mutane sun rakkana ba sa zumunta zumuntar ta koma wani abu wanda yake mara daɗi to zumunta tana da kyau satin ya zuwa zani bayani akan zumunta da mahimmancinta bi iznillahi ta'ala ويقطعون ما امر الله به ان ينشر ويفسدون في الارض الله يشير اولئك suna kuma bugu da ƙari wa yufsiduna fil ard suna yin fasadi da barna a ban kasa ai barna da a ban kasa daga an rasa imani babu wani babban barna a ban kasa ko ba haka bane ba to wannan Allah ya kawo shi ne don ya ƙara fito da ma'ana rashin imanin da Allah shi ne babban barna domin babu duk duniya babu wani saban da ya kai ni kafirci yana daga cikin barna a ban kasa abubuwan da yanzu suke kana suke ta yi wa kasashen yufsiduna fil ard kenan yufsiduna fil ard a bangaren imani wa yufsiduna fil ard a bangaren abin da ya shafi zamantakewa da rayuwa duka yufsiduna fil ard Allah ya ce ula'ika humul khasirun waɗannan su ne haƙiƙanin hasarar Allah ya tsare mu da hasara idan Allah ya kai mu sati ne zuwa wannan aya dole mu tashi a kanta domin akwai bayanai abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته